nasabobin har guda uku to za mu ci gaba a inda ake ba da labarin karamata wannan karama ita ce karamar da malam ya zaɓa ya sa tusfa sama cewa ana shayar da ita daga sama to mun ji cewa a riwayar da ake badawa cewa a farko-farkon musulunci bayan ta karɓi musulunci ta rika shiga gida-gida tana da awa ga 'yan uwanta mata har labari ya kai ma manya-manyan ƙuraishawa suka ji labari cewa ga abin da ke faruwa saboda haka suka kama ta har suka ce ba da dan jama'ar ki ba to da mun miki kaza da kaza qalat ta ce fa hamaluni ala ba'irin laysa tahti shay'un sai suka ɗauke ni suka ɗora ni akan wani raƙumi laisa tahti shay'un a ƙarƙashi na ba wani abu irin abin da ake shimfiɗa na likafa to babu haka nan kawai suka ɗora ta akan raƙumi ثم تركوني ثلاثا لا يطعمونني ولا يسقونني ko. la yut'imuni wala yasquni wala yasquni duk zai iya dauka ko ai hazafin ɗaya daga cikin nunonin ko kuma ai isbacin ta a tabbatar da ita saboda haka summa tarakuni salasan sai suka banni kwanaki uku nan salasan ai salasa layali darare har uku kwanaki uku la yut'imuni ba sa ciyar da ni wala yasquni sannan ba sa bani abin sha burinsu in mutu ko kuma wahala ta kai min wahala azaba ta kai min azaba da abin da zai faru da ni ya faru da ni wa kanu idza nazalu manzilan sun kasance idan suka ci wani zango aw saquni fi shamsi sai su daure ni a rana wannan wannan wannan kissa tana bamu sura hutan yadda sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam suka sha wahala a farkon musulunci kuma duk wannan wahalar da suka sha ita ce ta kasance sharan fage da share mana hanya mu mu zo muna yin addinin a cikin daɗi da kwanciyar hankali wahalar da suka sha ba za mu sha irinta ba ko ba ma shan irinta kaga ko wannan ya isa a girmama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi in wannan matsayin da suka sama shine abinda malamai suke ce mishi sabiqa ko sawabiq ababan da suka gabata a gare su manya-manya na darajoji da ɗaukaka da wahalhalun da suka sha wanda waɗanda suka zo a bayan su su sha irin waɗannan wahalhalun ba to ko wannan kawai ya isa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daraja da ɗaukaka sai su ɗaure ni fi shamsi a rana wastazalluhum minha su kuma sai su je sai su sami inuwa su shige su kubuta daga zafin rana ni kuma sai su banna a rana sannan ba ci ba sha wa habasuni an at-ta'ami wash-sharabi suka katange ni ba su bani abinci ba su bani abin sha kaga duk dan adam din da aka hana shi ya ci abinci aka hana shi ya sha kaga abin da ake so a yi shine burin wanda ya masa aka ya mutu la aisha duna akli haka ka'ida ta ce la aisha duna akli ba a rayuwa ba ci daga cin lawazimul hayati akwai cin abinci ababen da suke tilas na rayuwa akwai ci akwai sha Allah subhanahu ta'ala a sunnarsa ya ɗabi'antar da ɗan adam ya zama ya rayu akan ci da sha shine ke nuna cewa rayuwar shi za ta tafi فبينما هم قد nazalu منزلا sun sauka a wani zango sun ci wani zango tare da ni wa ausaquni fi shamsi suka je suka daure ni tam a cikin rana idza ana bi bardi shay'in idza ana bi bardi shay'in kawai sai na ji sanyin wani abu ala sadiri a kirjina fatanawaltuhu kawai sai na kama wannan abin da na ji yana min sanyi a kirjina fa'iza huwa dalwun min ma'i kawai sai na ga ashe wata guga ce ta ruwa guga ce da ruwa idan aka ce addalu ko dai ya kasance abin da ake ɗibo ruwan da shi ko kuma ya kasance abin da ake zuba ma ruwa da ana shi yasa bokiti ya inganta za ka yi ce masa dalu kamar yadda ake ce mishi zanu sannan guga da ake sa ta a rijiya ita ma ana ce mata dalu kamar yadda ƙur'ani ya zo da shi ko fa'adla dalwa fa sharibtu minhu qalilan sai na dan sha wannan ruwan dan kadan thumma nuzi'a minni fa rufi'a daga nan sai aka kauda wannan abun kamar an kwace shi daga gare ni fa rufi'a kuma sai aka yi sama da shi kaga anan fa sharibtu minhu qalilan wani darasi ne lokacin da cikin ka dade baka ci abinci ba baka sha ba to kar ka zo ka banki ruwa wannan ruwan da zaka banka yana iya zama sanadiyar mutuwarka ko ya haifar maka da wata lalura wannan masu harkar lafiya sun san wannan shi dai ka sha ɗan kaɗan kaga shi ya sa mutum in ya azumi kawai ba ya zo shi ke ne ya samu ruwa kawai fiye wata biyu ko ya zo ya samu fiye wata uku kawai ya ɗibga ma cikinsa ba to shi ne wani daga nan kawai sai ya baji irin yara da suke fara azumi ɗin nan abinda suke fama da shi ke wani kuma sai dai a kai shi asibiti wani ba zai yi azumin ba gobe wani sai ya sati kafin ya ƙara yin azumin saboda jinyar da zai sannan kai da ka saba yin azumin ka zo kai wannan wataran shine kake kasa zuwa tarawih yi amma idan ka sha ɗan kaɗan to shi ce ka gani kwananta uku ba su ba ta abinci ba ba ci ba sha kaga hanjinta sun ɗaure sun ma'ada daga nan sai aka sake dawo min da shi fatanawaltu sai na sake kama wannan abin fasharibtu minhu sai na sake sha sun marufi a sai aka sake ɗaukewa sun ma'ada sannan ya sake dawowa fatanawaltuhu sai na kama wannan abin sun marufi a miraran sai kuma aka sake ɗauke shi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sun ma turiktu sannan sai aka ƙyale ni fasharibtu hatta rawaitu sai na ci gaba da sha haske da na ƙoshi sun ma'afattu sa'irahu ala jasadi wa siyabi sauran kuma na kwara a jikina da tufafina in sanyaya saboda a cikin rana take ko falan mastaiqazu lokacin da mutanen nan nawa waɗanda suka kama ni suka ɗaure ni tam suka tashi daga bacci izahum bi asaril ma'i kawai sai suka ga gurbi na ruwa an zidda an yi amfani da ruwa a waje wa ra'auni hasanatal hay'ati sai suka ga yanayi na ya kyautata fuska ta ce haske babu alamar kishi babu alamar wahala babu alamar gajiya duk wata dai alama da ke nuna cewa mutum ya galabaita to babu wannan alamar a tare da ni faqaluli sai suka ce in halalti ko suka ce kin kwance ko fa akhasti saqa'ana sai kika je kika sha abin da muka aje na shan mu ko fa sharibti minhu fa akhadti saqa'ana fa sharibti minhu kika dauki abun mu na shan mu kika shanye mana ko qultu la wallahi sai nace a a ba haka bane na rantse muku da Allah walakinahu kana min al-amri kaza wa kaza sai dai abin da ya faru shine kaza da kaza qalu sai suka ce la in kunti sadiqatan in dai tabbas da gaske kike abinda kika faɗi haka ne ladinuki khayrun min dinina lalle addinin ki shine yafi alkhairi fiye da addinin mu addinin ki shine gaskiya mu kuma addinin mu na ƙarya ne falamma nazaru ila asqiyatihim lokacin da suka je suka duba ababan shan su wajaduha kama tarakuha sai suka samu waɗannan ababan shan nasu suna nan yadda suke فأسلموا عند ذلك sai wannan karamar da aka bata sai ta zama sanadiyar musuluntas ummu sharik kamar yadda muka faɗi wasu malamai sun soki wannan kissar ta janibin sanadinta to amma kissa ce ta sira malaman mu suna da ka'ida suna cewa yu'fa fi sirati ma la yu'fa anhu fi tarikh amma amma la yu'fa anhu fi hadith sassaucin da ake a wajen sira ba a yin sa a hadisi to in waɗannan labarukan ko da suna da raunin sanadi matuƙar ba su kai matsayin raunin su yi ƙarfi ba to malamai suna ganin babu laifi a bada su kuma sun shafi dai zikirul manaqib dama ya shafi ambatan daraja to a takaice wannan kisa da mala ya kawo mana a takaice ta ummu sharik radiyallahu anha tana nuna mana wata mace wacce take jaruma macen da bata yi wasa da addinin ta ba kuma a safiyar musulunci a lokacin da ɓoye addinin ake yi amma ta ɗauki gabarin isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala gida-gida a wajen yan uwanta mata har kuma aka yi mata wannan sakamakon na azaba shi kuma Allah da take yi dan shi sai ya karɓi faɗa ya ba ta wannan darajar ya nuna karamata ya nuna cewa ita waliyyarsa ce a cikin darussan da ya kamata mu ɗauka kowannen mai tambayi kansa shi me yake yi waye ka taɓa matallan musuluncin nan ko kuma me kake yi domin addinin ya ci gaba wannan tambaya ce da ya kamata kowane musulmi ya yi domin za a masa tambaya ranar gobe alkiyama Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya ba mu iko ya ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen kira zuwa ga addininsa da kuma karantar da yadda ya kamata a yi addinin da kuma aiwatar da shi gaba ki da. sahabiya ta sha bakwai safiyatu ummul mu'mini na na safiyatu bintu huyay ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin iya na shugabannin yahudawa mace ce wacce ta kasance mai daraja mace ce wacce ta kasance babba tana ɗaya daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake siffanta cewa annasu ma'adin su mutane Allah subhanahu wata'ala ya halice su kaman ma'adini ne na ƙasa idan zinariya na ƙarƙashin ƙasa idan ka fito da shi to yana nan a matsayin idan ka fito da ita to tana nan a matsayin zinariyarta darajarta in ka wanke ta sai dai ta ƙara kyau shi ko baƙin ƙarfe yadda yake a ƙarƙashin ƙasa an ka fito da shi yana nan a matsayin baƙin ƙarfe ba zai sake masa daraja ba ko ka wanke shi yana nan sunansa baƙin ƙarfe sai annabi sama ya ce khiyaruhum fil islam khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idza faqu zababbun mutane tun kafin musulunci idan suka shiga musulunci suka yi fiqhu suka zama masu ilimi to wannan darajar tasu tana nan eh mutum kafin ya musulunta mutum ne mai daraja mai kima to sai kuma Allah ya masa gamdakatar ya musulunta kuma ya san addini to wannan darajar tashi tana nan kaga annasu ma'adi ka ma'adin az-zahabi wal fidda hadisin bukhari mutane Allah subhanahu ta'ala ya sanya su zama kaman arzikin kasa ne karkashin kasa zababbun su kafin musulunci kuma su ne za su ci gaba da zama zababbu in sun musulunta in sun yi fikir sun fahimci addinin Allah to safiyatu bintu huyay radiyallahu anha tana ɗaya daga cikin irin mata wanda mutanen da wannan daraja ta tabbata a gare su faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam shine mala ya ce wallahi inna hala sadiqatun mala ya kawo taki na wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi inna hala sadiqatun wallahi ita mai gaskiya ce annabi sama ya yi rantsuwa akan cewa na na safiyatu bintu huyay mai gaskiya ce bintu huyay ibni akhtab sunanta safiya sunan babanta huyai sunan kakanta akhtab min zurriyyati rasulillahi haruna alaihi salam silsilarta ta nasabarta tana kaiwa zuwa ga annabi harun dan uwan annabi musa alaihi salam kaga jikanyar harunu alaihi salam ce saboda ita jikanyar manzo ce sannan kuma ta zama matar manzo kun ga maganar da muka faɗi khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idza faqahu tazawwajaha qabla islamiha salam ibn abi al-haqiqi wanda ya aure ta kafin ta musulunta sunansa salam ibn al-haqiq ibn abi al-haqiq thumma khalafa alaiha kinanatu ibn abi al-haqiq bayan ya mutu sai kuma kinanatu ibn abi al-haqiq dan uwansa sai ya sake aurenta wa kana min shu'ara al-yahudi kuma sannan su dukkaninsu da mijinta na farko salam din da na biyun kinana dukkaninsu suna cikin manya-manyan mawaka na yahudawa yahudawan madina ba faƙucila kinanatu yau ma khaibara an ha shi kenan sai aka kashe kinana tana ƙarƙashinsa shi kinanatu na abil haƙiƙ ƙanin wancan sai aka kashe shi a yakin khaibar wasu biyat sannan kuma sai aka ribace ta a matsayin fursunan yaki wa sarat fi sahmi dihiyatal kalbi sai ta zama bayan an raba ga an raba ganima sai ta zama tana ɗaya daga cikin rabo na sahabin nan kyakkyawa dihiyatul kalbi wanda mala'ika jibrilu alaihi salam yake zuwa a cikin surarsa faqila lin nabi sama anha sai aka ce ma manzon sama game da ita wa annaha la yanbaghi an takuna illa laka saka ce ya ma'aikin Allah kai ya kamata ka karɓi wannan mata saboda darajarta da kimarta da irin matsayin da take da shi sakamakon da za a mata shine ta musulunta ta zama cikin matanka domin babanta babban mutum ne shi huyayyu ibn akhbab yana ɗaya daga cikin sarakuna na yahudawa sannan kuma mijinta babban mutum ne a lokacin jahiliya idan aka ce wani mawaƙi ne a cikin larabawa to shi ne kamar profesan wannan zamanin yanzu sai mu ulƙai su su duk kafin su din nan kafin su ma kafin mu ulƙai da ashabul mu'allaqat din to suna ke ɗauka matsayin professors su ne malamai masana wanda duk wani abu da ya taso na ƙwarewa to su za a je a nemo ai mun sha faɗa cewa a wurin balarabi in aka ce ashiru lughatan al-ilmu ne ai shi yasa sai kaji an ce ma sha'artu ma sha'artu ai ma alimtu ala laita shi'iri ai ala laita ilmi laita ni alimtu kenan suka ce sunniya shi'ru shi'ran li'annahu lam yakun lil arabi ilmun ghayruhu sunniya shi'ru shi'ran li'annahu lam yakun lil arabi ilmun ghayruhu laraba ba su da wani ilimi da ya wuce na waka babban ilimin su kenan duk wani ilimi da za a faɗi a ce kiyasa akwai masu tanjimi a cikin su masu taurari to kullu hadhihi al-ulumi tabi'atun li ashir dukkan su suna bin suna bin suna bin suna bin waka me yake ƙara sheda maka a haka abin da ke maka sheda akan cewa laraba ba ilimin da suka ɗauka yafi waka saboda waka ita suka yadda su taskace ta sannan a yi mata hidima a ina ake haɗuwa a zo a yi ma wani ilimi gasa a shirya gasa ana ma wani ilimi ba waka ba waka ake mawa suna da ilmul ansab suna da ilmu ma ilmu ayyamil arab wa ansabihim amma dukka ba su kai waka ba mun gane to kun ga mijinta mutum ne mai daraja tsohon mijinta mutum ne mai daraja babanta kuma mutum ne mai daraja so daga sahabbai dattawa sai suka ba annan su shawara cewa shi ya kamata ya aure ta sakamakon da ya kamata a mata kenan saboda khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idza faquhu sannan akwai hadisi duk da yana da akwai magana kansa cewa idza ja'akum karimu qaumin fa akrimuhu idan mutum mai daraja na wasu al'umma ya zo muku to ku girmama shi to shi kenan وأنها لا لا تنبغي لا ينبغي أن تكون إلا لك فأخذها من دحية في من زال سما يكربيت دق دحية وعوضه عنها سبعة أرؤس من زال سما أمقفن تسيد يباشي سيد يباشي abin nan bayi guda bakwai da a matsayin safiya ita kadai saboda darajarta da kimarta shi yasa idan aka tashi ana magana kishi a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama manzala su mai ce in sun yi miki wata magana ki ce ke ji ka annabin Allah ce ke ji kanyar annabin Allah ce harunu alaihi salam dan uwan annabi Musa alaihi salam wanda annabi Musa ya faɗi falalarsa wa akhi harunu hu asahu minni lisana shi dan uwana annabi harun alaihi salam ya fi ni iya magana bakin shi ya fi fitowa fili ya fi ni iya magana da isar da sako wanda yana cikin kafa'isul anbiya' su kasance sun iya magana ba annabi ba gwari to amma annabi Musa alaihi salam yayi ma annabi Harun shaida cewa afsahu minni lisana ya fi ni iya magana to kun ga shine wannan to wannan wani abu daga cikin shimfiɗa da aka fara mana kenan game da wannan sahabiya kuma matar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ɗaya daga cikin uwayen mummunai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yadda a gare su sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in